الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف مالا الله جكن صدقا فرا yace wannan babi yana magana dangane da yadda ake yin sallah ta halin tsoro sallah ta halin tsoro idan ya zamanto musulmi suna jin tsoron kada abokanan adawa su kawo musu farmaki suna cikin sallah to yaya za a yi a yi sallan nan kuma ya zamanto ta zamanto amshashiya Allah ta'ala ya bada lada cikakke a kanta shine malam zai mana magana zai shigo mana da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حديثي دغ عبد الله بن عمر بن الخطاب يردل الله تا تبت أغريس شي دا مهيفنس عمر يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلى بنا رسول الله يتي ما أيكن الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الخوف يا يمن صلى sallah ta halin tsoro fi ba'adu ayyamihi a cikin shashe daga cikin kwanukansa allace laɗe ya fi hala aduwa wanda ya haɗu da abokanan adawa a cikin waɗannan kwanakin a cikin wani shashe daga cikin yakin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da kanshi ya ce faƙamata ɗa'ifatun ma'ahu sai wata jama'a wanda suke tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wannan fili ne yaƙi, faƙamat ma'ahu sai suka tsaya a tare da shi, suka yi sallah a tare da shi. Wa ƙwa'ifatun bi iza'ila aduwi, jama'ar ɗaya kuma jama'a gida biya kasata. Kashi ɗaya suka je suka fara sallah tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Jama'ar ɗaya kuma bi iza'ila aduwi suka tsaya suna fuskantar abokanan adawa. saboda kada su kawo waɗanda suke cikin sallah hari fa salla billazina ma'ahu raka'atan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a guda ɗaya tal tare da wannan jama'ar da suke tare da shi thumma zahabu sannan sai suka tafi bayan manzon Allah ya raka'a guda tare da su da ya taso zuwa raka'a ta biyu to yana tsaye sai wannan jama'ar suka silale suka tafi suka tsaya a gurin abokanansu wanda suke gaji waja al'akharuna sai kuma wancan wanda suke gadi lokacin da waɗannan mutane suka yi raka ta farko suna gadi su kuma sai suka zo su fasalla bihim raka'atan sai ya sallaci raka ta biyu tare da su to da ya sallaci raka ta biyu tare da su da ya zamana ya tahiya to bayan ya gama tahiya zai yi sallama ne saboda halin bulaguro ne raka biyu ce ake to da ya gama sallama wa qadda ta'ifatani raka'atan raka'atan sai wannan jama'ar guda biyu kowace daga cikinsu ta ƙara ta ciko raka a ɗaiɗai wanda ta barta ita wannan ta biyu wanda ta zo sai ta tashi ta yi raka'ar da ta barta ita ce raka'a ta farko ita kuma wacce jama'a ta farko wanda ta zo ta samu raka'a guda sai ta yi raka'a ta biyu wanda ta barta shikenan sai aka ba wuce gurin wannan hadisi na farko kenan a nan idan ya zamanto abokanan adawar ba a saitin alƙibla ba suke kenan abokanan adawar suna yammacin musulmi ne ko suna arewacinsu ko suna kudunsu to yadda za a yi shine za a raba jama'ar gida biyu kashi ɗaya su je su yi sallah tare da limami idan azur ce a cikin halin zama a gida ne idan ya azur raka'a biyu tare da jama'a ta farko to yanzu wannan jama'ar ta farko ba wai sallamiya ba za su yi za su tafi ne su je su ci gaba da gadi waccan jama'a da suke gadi a lokacin da aka yi raka'a ta biyu ta farko sai su zo su kuma su riski raka biyu ta ƙarshe tare da limami idan suka riska bayan limami ya sallame sai su tashi su ƙaro raka biyu biyu suna sallame in suka je su sai waɗancan wanda suka samu raka biyu ta farko su zo su ƙara su rako'insu haka waɗansu daga cikin malamai suka ce ɗaya kenan ko to kuma yanzu za mu tarra wannan ita ma wata siffa ce ta daban an yazid bin ruman an salih bin khawwat bin jubair hadisi daga yazid dan ruman ya jiyo daga salih dan khawwat dan jubair amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salata zatir riqa'i shi kuma ya juya daga wanda ya sallah tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta ranar yaƙi ma'abocin tsammakarai akwai ghazwatu zatin riƙa wanda aka yi ta wanda ita ce yaƙi na bakwai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a lokacin sahabbai yawancinsu ba wanda yake da takalmi a ƙafarsa kowanne ba takalmi yana tafiya ne ƙafa ja har ya zamanto rana ta sa ƙawawan sun yi kanta sun harwashi ya zamanto muna mutum yana neman tsimma ya kulla a ƙafashi saboda zahin rana da kuma birji irin tsakoyin nan ƙanana kada su dinga shiga ƙawawan shi to ya juyo daga wanda ya sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salata zatin riƙa'i sallah ma'abuciyar tsimakarai salatul khawfi sallah ta halin tsoro yace anna qa'ifatan saffat ma'ahu haƙiƙa wata jama'a daga cikin wannan jama'ar ta manzan Allah a wannan yakin sun yi sahu tare da shi wa qa'ifatan wijahal aduwi jama'ar ɗaya kuma ta je tana fuskantar abokana adawa fa salla bil ladina ma'ahu raka'atan sai ya sallaci raka'a guda ɗaya tal tare da sahabban da suke tare da shi a wannan raka'a a wannan sallar ya sallaci raka'a guda ɗaya tal sun matsabata ƙwa'iman sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbata a tsaye ya ta karatu a tsaye fa'atan mule an fusim kowa daga cikinsu ya ci raka a ɗaya ga kawunan shi an gane ku a wannan da suka yi raka guda tare da manzan Allah to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tsaye yana ta karatu kowa daga cikinsu sai ya raka a ɗaya ga kanshi ya yi ruku'u ya dago ya tafi ya sujada guda biyu ya zama ta ya sallami kowa daga cikinsu sun mansarafu sannan kuma sai suka juya yanzu su sallasa ta kare kenan da suka juya suka tafi can wajen abokana adawarsu da suka jefa sufu wajahal adu sai suka yi sahu suna fuskantar abokana adawar waja'at qa'ifatul ukhra kuma ita kuma wannan jama'ar ɗaya wanda ta tsaya take gadi sai ta zo ta fasalla bihim raka'ata allati baqiyat sai ya sallaci raka'ar da ta yi musu saura tare da su ma'ana raka'a ta biyu sai manzo Allah ya sallace ta da jama'a ta biyu summa tsabata jalisan sannan ya tabbata a zaune bayan ya yi tahiya yake ta addu'a Allah ka taimaka mana akan abokan adawa na Allah ka karya su Allah ka ba mu nasara akan su wa atammu li anfusihim kowa daga cikin mamu suka tashi suka karo raka'a guda guda ga kawunan su summa sallama bihim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallame ga jama'a ta biyu wannan ita ma siffa ce wanda take ta tabbata a hadisi ya halitta a sallah ta halin tsoro idan limami ya zamanto abokana adawar ba alƙibla suke ba suna setin wani yamma ne ko kudu ko arewa to a nan zai iya yiwa ga jama'a ta farko bayan ya yi raka a ɗaya tare da su su tashi su ciko ga kawunansu sai su sallame su tafi yanzu sun sallasu ta kare na biyu su zo su ya yi raka'a ɗaya da ya yi raka'a ta biyu wanda ta yi mai saura idan ya raka'a ta biyu idan ya zauna ba sallame ba zai sai ya ta tahiya bayan ya gama tahiya ya addu'a ya ta addu'a su kuma su tashi su karo kuma sai ya sallame shi su ma sai su sallame to kuma yace ar-rajulu alladhi sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace da yace amman sallama rasulullahi sallallahu alaihi mutumin da ya salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahal ibn abi hatma shine sahal dan abi hatma radiyallahu anhu sai kuma sifa ta uku wa an jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu ma qala hadisi daga jabir dan abdullah al-ansari mutumin madina yardal Allah ta tabbata a gare su shi da mahaifinsa ya ce shahidu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama salatul khawfi ya ce na halarci sallah ta halin tsoro tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fasafafna saffaini khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka yi sahu gida biyu a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi sahu guda biyu a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wal'aduwu bainana wa bainal qibla amma kuma anan wa abokanan adawar suna tsakankanin su da alqibla ma'ana suna setin su a gaba suna gabacin su ko suna wajen alqiblar su wa kabbara annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kabbara wa kabbarna jami'an muka yi kabbara ga baki ɗayan mu ɗan sahu na farko da ɗan sahu na biyu kowa ya kabbara an gane ko a wannan sallah abokanan adawar suna wajen alƙibla ne musulmi suna bayansu kenan yanzu za su kallace su ne su yi sallah ko to he aka yi sahu gida biyu sahu ɗaya na farko da na biyu liman a gaba to lokacin da aka yi kabbara gabaki ɗaya sahu na farko da na biyu kowane ya kabbara sun maraka'a wa raka'ana jami'an jabir ya ce sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama karatun fatiha da karatun sura sai ya tafi ruku'u mu ma muka yi ruku'u gabaki ɗaya mu haka ne ko ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago kanshi daga ruku'u mu ma muka dago kanmu gabaki ɗayan mu yan sahu na ɗaya da na biyu thumma hadara bisujud sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gangara ya tafi sujada wasaffu alladhi yalihi tare da sahun da yake biye da shi da sahu na gaba kenan da aka da za a tafi sujada yanzu su wannan sahu na biyu tsaya suka yi cik irin in ka dago daga ruku'u da bugun ka tafi kai sujada ka tsaya kawai kai ta addu'a ya tsaya cik sahu na farko shi kuma sai suka tafi kai sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qama as-safful mu'akhkhar fi nahr al-aduwi sai wannan sahu na baya sai ya tsaya cikin fuskantar abokanan adawa falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sujuda lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gama sujada wa qama as-saffu alladhi yalihi sahu na farko wanda yake biye da shi ya tsaya to ina hadara as-saffu al-mu'akhkhar sai sahu na baya sai ya gangara shi ma ya tafi bis sujuda ya sujada an gane ko wa qamu suka yi sujada suka taso to da suka taso yanzu sun mataƙaddama safful mu'akhar sannan kuma sahun da a raka'a ta farko shine na baya yanzu sai ya zo shi gaba ya zo gaba wa ta'akhkhara safful muqaddam kuma sahun da a raka'a ta farko shine a na farko to yanzu ya koma shine na biyu yanzu anan saboda kwaɗayin sahabbai saboda kowa yana so a ce ya yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowa yana so a ce ya samu sahu na farko to amma sai aka kasa su gida biyu yanzu wannan wanda suka yi sallah raka'a ta farko a sahu na baya yanzu sai su yi raka'a ta biyu a sahu na gaba wanda a raka'a ta farko suka tafi suka yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a yanzu wanda bai samu suka yi sujada tare da manzon Allah a raka'a ta farko yanzu sune za su shine abin da yake nufi ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ruku'u wa raka'na jami'an muka yi ruku'u mu duka mu gabaki da thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan ya dago kansa daga ruku'u wa rafa'na jami'an muka dago kanmu gabaki ɗayan mu thumma hadara bi sujud sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gangara ya tafi sujada wasaffu alladhi yalihi tare da sahun da yake biye da shi shine tare da sahu na farko allazi kana mu'akhkharan wanda ya kasance shine sahu na ƙarshe fi raka'ati al-ula a raka'a ta farko wa qama as-saffu al-mu'akhkhar sai kuma sahun na ƙarshe na baya na biyu kenan sai ya tsaya fi nuhuril aduwi a cikin fuskantar abokan adawa falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam as-sujuda lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sujada wasafful ladhi yalihi da sahun da yake biye da shi in hadara safful mu'akhkhar bis sujud sai sahun na karshe sai silmiya ya tafi sujada fasajadu suka yi sujada ga baki da thumma sallama sallallahu alaihi wa sallam sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallame wa sallamna jami'an muka sallame ga baki ɗayan mu qala jabir jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma yace kama yasna'u harasukum haula'i kamar yanda fortigard ɗinku suke aikatawa waɗannan yana nufin yan gadi irin yanda idan shugaba yana zaune su fortigard in suka zuwa suke zama suke ko tsayawa suke ya ce to haka muka yi muma zakarahu muslim bi tamamihi al-imam muslim ya ambaci wannan hadisi da cikar shi baki daya ya kawo shi da tsawon shi وذكر البخاري طرفا منه الإمام البخاري يا أم wani kaso wani yanki daga cikinsa ba duka bai kawo shi a cikin littafinsa al-Jami' sahih وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة جابر بن عبد الله يا صلى تهل صورو تare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati sabi'a a yaƙi na bakwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da kanshi ghazwati zatin riqa'i ita ce yaƙin ma'abuciyar tsummakarai barakallahu fikum ahsanallahu ilaikum ina ganin shine karshen karatun namu ko